bo bo bo bo bo bo yan uwana mi kai wannan shiri yana da daɗin saurarewa lallai ratanga na motsawa tana jijjigawa wa sosai ma ƙwarai da aniya rahama ta gaji Mm, rahama ta gaji sosai amma hangara ita da mijinta zabairu wannan kuma wani babban al'amari ne shi kuma dr sani a kullum gurin shi ya ga cewa wagga likita tasu ta samu lambar yabo ta zama babban likita shin gurin shi zai iya cika kuwa ina isa limboka mai maganin komi har yanzu yana tare da jarun jarabar ko kuwa to dukkanmu muna son mu ji ci gaban duk wannan labarin saboda haka mu kunna radiyoyinmu mu biyo shirin rayuwa kenan sau da ƙafa.
Dabara shalla mai iko Allah shi ke maganin komi. Ina gaisuwa ga duk jama'a ma'aikatan cikin santa, santa ratanga domin aikin ku yayi daidai. Ungo zama cikin likita hangara mai takura ma mata, baki da tausayi, baki kula ma dan kowa. Ungozama mai rama ga mai kula da dan kowa. Rama a gaishe ki keke muke yabon kullum aikin ki yai daidai. Sharu saraku walladidi mara imani mai raba arman danta ya shiga daina bugun matarka hakuri.
Shiri na tara wulaƙanci.
A yau ban ga Rahama ba. Tun lokacin da sun ka tattauna da matasa, ba ta ƙara dawowa wajen aiki ba. Har uwayenta ba su samu ciwo kanta ba, domin ta gane cewa ba ta da laifin komi a cikin mutuwa aminata. Um, su hangara, bukata ta cika. Rahama baƙo ingo zama mai son cin wurin ta takau. Muradi ya biya sai ɓaɓatu take yi. ina shirin buɗe shagona sai ga hankur ta kawo min ziyara ba ta samu barci ba isasshe yaji na da buƙatar kuɗi kai shi da matsalolin shi ba su ƙarewa To, ke, ke wa ɗakin nan ba na ashe kuɗi ba kau. Ah, eh, hankuri, ina asusunki. Ba ni kuɗin nan na wajenki, mi komin su.
Ni an kai.
Ki bani kuɗi na ce na wajenki ko ba kishi? Ko ko a wannan karan ba za ki bani kuɗin ba?
Ni ma ina da bukatar kuɗi don yanzu ka san na bar aiki.
Kin bar aiki? Wani irin sakarci ne wannan? Ke sai yanzu ki ce mana kin bar aiki ki ce yanzu ba ke ba ni sarri nan wai. Da Allah ba ni kuɗi ki gani ha baki. A'a, Wai baka gaya mini abin da za ka yi da kuɗi. In ɗauki kuɗi na in baka ka tai ka kai ma matan banzanka.
to haka za ki faɗa mini. Ki bani kuɗin kai matan banza, ke kin ga ba ni sarri nan wai kin ji ko? Kai ki ɓata min lokacin. Ba ni kuɗi na ce ki gani. Ki bani na ce ko? A ba ki ba da. Na san maganin ki, ai na san wurin ashe ki. Bari ki gani.
yaji ya Ina zazzage bincike ɗakin.
ejikar da ke ɗauke da sarƙa da ɗan kunnen hankuri har ma asusunta ya fashe ya kwashe kuɗin ta gaba ɗaya da sarƙoƙi ya fita
Allah ya ci da ni. Sarƙoƙin ki wallahi ga Allah ya ci da ni.
A'a ba da sarkoki na ba. Ba da sarkoki na ba wallahi. Ka bar mini kayana don Allah ka aje min sarkoki na. Su kadai suka rage mini a cikin kayan kakata.
wai wai wai wai wai tabɗe jan hankuri ta fusata ranta ya ɓaci
Hangara. Hangara.
wayo Allah wai menene da Allah kana damuna ha menene wannan jaraba dan Allah dan annabi ka huta harkata Habadi ba ci gani. Yan walwalu ne na kawo miki ga sunan sarƙoƙi masu daraja. A saida mini su. Tun na san kina da halaka da matan bariki.
me kake ne kenan kaga ba ni son shiririta ni nan wurin aikin ungozumunci ya kawo ni don haka ka fita harakata ina ni ina wani saide saide naka tallar yamin bakin ki ki da aikin kawo ki kin zaki ga wannan magana so yake in tona miki asiri kai dan Allah kayan da ake dauka ana sai da na aihuwa ne kina munafika barau ne to kin daga murya wa in Allah kai kai kai, menene wannan abun saboda Allah so kake ka tona mana asiri to rike ga su ki kama ga su Kawo, kawo, rike.
ba ni nan.
a sai da su da daraja kuma da tsada kuma a gaggauta waɗansu 'yan bala'i ke biya ta kuɗi bashi ni ma shi yasa na kawo su a saida kina shi na ko Je ka dan a Allah, wasaida da tsada la haula.
kuma kar a damfare ni kar fa a cuce ni dan na san ki tsohon kura mai tsohon lahi eh a gaggauta
wannan tashin hankali ina da dalili kai sharaba
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Dr. Sani. Dakata mu. Salamu Barka alaikum.
muna lahiya.
Muna lahiya ko?
Alhamdulillah.
Yo, daga ina aka fito haka?
Wallahi daga cikin ofishin nan ne na hutu kuma na yi latti mun ajiye magana tare da mutanen kwamitin naku.
Ai ina da la- ina da wannan labarin. Amma ina so mu biya gidana nan.
A'a yanzu a cikin gaugawa nake yan malati suna gidan likita suna jira na bani iya tsayawa.
Diba, akwai maganar da nake so in gaya maka mu biya dai gidana ka ga ɗana.
To yanzu dai sai dai kai hakuri hawan ni gamin saboda yanzu gaskiya a gaggauce nake.
Saurara, kai inda za kan nan fa ka san ina da muhimmanci. Ko ba haka ba?
Sosai.
kenan ka zo mu je mu biya ka ga dai ɗana kai dai ka zo mu tafi To gaskiya dai na na kwatanta maka a cikin gaugawa nake.
diba da kwatar sani abin da nake so in gaya maka nan yana da mahimmanci gare ka kai dai ka zo mu je To mu je dai To, kar ka mana garrama kai dai mu je to shikenan mu je.
mu je ai doktar sani Ha?
ka ga ɗan nau da nake ce maka To madalla.
wannan da kake ganin shi akwai ilimi in aka tsare shi nan gaba wannan a ci amfanin shi sosai Ah, ba shakka ba shakka.
wato kuma musamman in kuka ɗauke shi kuka sa shi wannan wuraren na ku- na shige da hucen kuɗi na likitan ku kai a ga aiki sosai ko ba haka ba dan baba Ah, me kuka ce baba?
Ina mushamudi.
Eh, gani lalle a yanzu ba mu da bukatar ɗaukar wani sabon ma'aikaci amma yana iya ajiye takardun shi nan zuwa gaba in lokaci ya yi sai mu diba mu gani diba da katar sani in ka ɗauke shi ka sanya shi wa zai yi magana ha yawwa ka fahimce ni kenan eh ka gane ashe ikon Allah
a cikin unguwar ratanga kowa da tashi matsala dokta sani shi so yake ya haɗu da masu faɗi a jiya masu hannu da shuni domin likita tashi ta samu ci gaba tun zuwan bashir mai awon aiki hankalin shi bai kwanta ba bayan haka ya yi latti da zuwa haɗuwa da komiti da ke yanke magana ci gaban likita zuwa matsayi na uku.
yau madam sangare ke ce nan tsaye bakin hanya Wallahi ina ni zama ce.
kina can kina jira na likita Wa wallahi ni ce mota ce ta samu matsala ni na azaba babban matsala ashe wai direba ba komai wai sai rashin mai Iko.
kai ni wannan direba ya ishe ni ni hudda shi ma zan yi daga aiki yanzu ma na ce in kira mai gida ne ya turo min wata mota in samu in isa can gidan likita a'a a'a bari kake kiran shi kake ba shi wahala tunda ni ma gidan likita zani shigo mana in tai da ke to babu matsala na gode na gode dokta na gode
to madam na'am sai ki sabka ki jira na nan bakin kofa ofishi na kayan kai motar in ashe to dokta na gode sai ka zo
To, bismillah madam sangare. Zamna.
Na gode, dokta. Amma, dokta, da gani yanayinka akwai abin da ke damunka.
Ikon Allah. Kenan ma ana iya ganewa da an dibe ni. To wallahi madam sagare ab- abin da ke damuna shine ina nan ina gwagwarmaya in sa gidan likitan ga tamu ta kai aji na uku. To sai dai har yanzu ba mu samu sakamakon kwamitan dattijawa ba. balantana ma yanzu da na ki ɗauka ɗan mushamudi a cikin ɗaliban da za a ba horo.
Ai kuma wannan abun ai abu ne mai kyau. Sai dai kenan ka gamu da mushe mudi.
Har gidan shi na shi.
To, ai ka san kuma mushe mudi ya kamata ka ɗauki wannan yaran nashi ka gyara mishi saboda kasa su ne masu waɗi a ji cikin wannan yanayin aikin naku.
To, madam sangare ke kin ga ɗan nashi? Da na yi hira da shi wai ce mini ya yi ai ciwon ɗan kanjamau akwai bokan da ke iya maganin shi wai bokan kuma ba ma sai ya ga ɗan malatin ba yake warkar da shi.
Dr. Sani kenan. Eh, ka san da ɗan gidan mushe mudi ba tattan yaro ne.
Kwarai da gaske.
Yaron nan abin da yake so ya samu sarari ya sa mai wartsake sosai. Kenan saboda shi ya kamata ka ɗauke shi.
To, madam sangare in ɗauke shi a matsayin mi a matsayin cali-cali ko mi nan fa ba hilin kokowa ba ne.
Dr. Sani kana ban dariya. Eh, Dr. Sani, Madam.
zan ga mai gidana game da wannan matsalar taku ta gidan likita.
To.
Saboda mai gidana yana hulɗa da manyan mutane.
Na sani.
Sannan kuma yana hulɗa da ministan kiwon lahiya abokin shi ne na kwata da kwata.
Madalla.
Lakwal suka yi a tare. Kenan in na gan shi wannan matsalar za ta warwarewa.
Alhamdulillahi, alhamdulillahi, wallahi in muka samu haka mun gode ma Allah.
sannan ka kamance yaro na dan gidan mudi ko me za ka yi ka ɗauke shi saboda ka san mudi babban mutum ne cikin wannan tahiyar da kuke shi ma mai hudi a ne To, eh na gane, na gane, na wannan babba husa a ce wallahi madam sangare nan kin yi ilimi sosai. Kware da gaske. Ka yanzu ne na gane me yasa mushe sangare komi na shi yake tahiya daidai. Dama ai yan magana sun ce in ka ga babban mutum komi na tahiyin mushi daidai to in ka diba baya akwai babban mace mai babban husa'a yanzu ne na gane insha Allah haka za a yi madam insha Allah haka za a yi na gane madalla ka ji ko kai husa'a bata karewa to madam sangare na'am ga sakamakon binciken naki a'a sai eh ya yanzu huto eh alhamdulillah to sanu da kokari dokta na gode na gode sai dai in wallahi an je gida kuma a gaya ma mushe sangare ya zo shi ma ya amshi nashi saboda abin yana da muhimmanci to madalla Eh, insha Allah to da ma- na je zan gaya mishi shi mai zuwa mishi na shi to yayi kyau to na gode dokta to sai an jima to mu jima da Aha, yawa to.
mu jima da yawa
lokacin da madan sangar ta fito hangara ta rikai ta har bakin kofa domin ta saida mata duwatsu a cikin hikimar madan sangare ta ce mata na gode hangara abin da ya shafi 'yan warwaro da 'yan kunne ni na fi son in saye su a wajen maƙerina hangara ba ta ji daɗin magana ba sai dai ba ta nuna madan sangar ba daɗa komi za ta ce mai yaji to hangara ta dawo likita ta kama hannun aisha su shiga cikin ɗakin da ake ajiye magunguna na likita a sirce suna nan suna sata kayan aifuwa da za su saida ma matan da sun ka zo aifuwa Hangara! Hangara! Hangara!
Kai, kai, wai wani irin abu ne wannan saboda Allah kana ta habshi bayana.
Hangara i haƙuri wata baiwar Allah ce ta zo take neman ki shi yasa na kawo ta wurin ki. Na ai ta neman ki ma cikin likitan nan ban ganki ba.
Shi ne sai ka ta mini ihu haka saboda I Allah.
haƙuri ga baƙuwan nan ni na koma wajen aiki na.
To, madam ina sauraron ki me yake tahe da ke?
Hangara ɗiyata ce take da ciki nake so ki taimaka mini azubda shi.
Ciki? Ba dai akwai kuɗi ba?
A kuɗi kuɗi akwai su akwai su ina da su.
To, madalla.
To yanzu nawa ne nawa ne kuke
Ya kike daga murya irin wannan magana saboda Allah. Ke biki san yanzu a- an bar kiwon dabba ba yanzu dan adam ake kiwo. Ha? Mu- Kunnuwan mutane fa suna nan gare mu yanzu haka ana sauraron mu. Kin ga Mhm.
yanzu abin da nake so da ke. Ga wayata sami ni lambar waya ki kin gane na kira ki daga baya mai magana eh mai magana
boka gobe da nisa yana nan yana sheƙe ayashi a gidan jaru ya mai da gidan kamar dai nashi um ita kuma ladidi sai kwamtsan maganin gargajiya take bawan allah laminu yana nan yana kallo ya rasa yadda zai cewa amma ko da yake jaru ta sauwaƙe ma matar tashi aikace-aikacen cikin gida
kai wallahi ku tsaya in gaya muku jarwa tana da gaskiya wannan bokan mai magani ko ina an san shi duk kasashe an san shi ya hiye ma wannan sarkot tata ya hiye mata wallahi da ta je wannan likital wadda yan ciwaciwa sun yi yawa ta je can ta rasa rayuwarta hai jama'a wai a ce duk ciwo na duniya yana da maganin shi wallahi sanin gaibu sai lillahi wannan wa mutumin wallahi dan danhwara ne
boka mai maganin da kyau boka mai magani ya yi mun gani kuma mun shaida ke har kasashen ƙetare sun shaida ba abin da bai iya faruwa ko ke wallahi mu darajanta al'adunmu na gargajiya fa
ke taiba mutane wuri Hmm, wai sakalkali bari in gaya miki ni ban taba shi ban taba gani ba a ce mutum duk ciwon duniya ya iya maganin shi ita ko jaru ya kamata a yi mata magana mace 'yar shekara 65 ki jayo kato ki tura cikin gida wai ke ki ce mai magani na bokana bokan ƙarya kai ni ban yarda ba na kuma haɗi
ni dai ku tsaya in gaya muku bokaye ko yi nike na yi jiya na yi yau gobe ma kuma yi zan yi in gaya muku wallahi ku darajanta al'adunmu ha to
Mamma, gaskiya na gaji da kwancin gada nike. Ƙahuwa na sanya majiriya. So nike in tashi.
Haba ladidi, kwanta, boka ya ce kakki tashi, kakki tashi ukunci.
Kai mamma, gaskiya ni tashi zan yi. In boka ya zo kar ku gaya mishi da na tashi.
Ladidi, gargajiyanmu ce ta bada in boka ya bada umarni ba a tasuwa. Haba ladidi.
Kai mamma, gaskiya ni likita zani inda za a bani kulawa da kyau.
Ladidi, Laminu ma ya amince da ki huta, ki kwanta, ki huta. Ha? Kwanta huta. To, to, to, to, shi kuma, shi kuma. Alo? Iya? A'a, ba ki samu yi mata magana, kuma ba ta samun zakwa wurinki. Ke ma ma ba ki samun zakwa wurinta bari in gaya miki. Kuma, a? Haba, iya ni na aza gargajiya tana magani. To, bari in yi ke wai da wani irin harshe kuke so in gaya muku don ku gane ya gangama ya ilu ya tattara ya ilu ya gogogom ya sikogom ya garuru ina jaru ina jaru imaza imaza a shiga gwadara ta yi gwadara gaban yi aljani nan tare da ke sai shige ki imaza imaza imaza Hmm, hmm. yawwa tunda ta ta yi gwadala tare kanta kenan sai ni sai wannan yarinyar ya yi daidai ya gangama ya ilu ya tattara ya ilu ya sakakko yawa
a lokacin da jar ta shiga gwadala boka ya lallabo ya shiga ɗakin ladidi ya toyi iski ladidi tana barci da yaranta daga nan ya ɗauke yaran nan ɗaya bayan ɗaya ya sa su a cikin ɗakin sharu da nan ya dawo ɗan ɗan ya shiga cikin ɗakin ladidi ya ja ƙofa ya rufe daga nan sai ya daren mata ladidi ta tashi da barci tana kuwa tana ta neman ceto
Mamma gaskiya ya wuta daga gidanmu ya huta ya ta ya ba mu wuri shege dan banza tsinan ne da baya ganin Allah rana gobe wayo Allah mamma ya huta ya huta ya bar mana gida
Wai, wai, na gashi yana ya kamata in yi wanka. Ko da ne da wannan aljannan shi ne duk ya gashi ya ne. Wai, kuma ga cikina yana ɗan murɗa. Ina ji ciwon cikin yarinyar nan ne shi ne ya shige ni. Amma na san yadda zan yi. Wai, eh, Jaru.
Na'am boka.
Eh, ina jin yunwa a ɗan muna abinci.
To, yanzu ko aka yi maka dahuwa. Yanzu za a yi ma dahuwa. Ba dai dahuwa ba, yanzu. Boka. Gashi.
Abinci ne.
Abincin na ka ci ka yi wanka.
Wannan wata da jaraba ce ka bani. Eh, me ka sa cikin wani abincin? Eh, ba banza ba. Shi yasa ka rasa miji.
To, boka ni za ka zauwa kama wanga walakanci. Haba boka.
Galgajiya ce.
Gargajiya. Amman ko wallahi boka kayi min cin mutunci.
Wallahi ki hankali yanzu zan gangama ki duk mugayen aljanni su gama da ke yanzu za a halaka ki.
Haba boka zamana zamana.
Ni za a haka nan.
Haba.
Kin san kowa ne ne wai? Hankali wa hankali.
Zamana zamana boka zamana zamana.
Sakanni sakanni sakanni madarki sakanni ce.
Ha boka kai bari in gaya maka magana guda. Haka kawai ka zo gidana. Ha ka ce ka mini cin mutunci to wallahi baka isa ba. Bancin kayi maɗiya ta yaɗe. Ha kuma ka zo yanzu ka ce ka mini cin mutunci to wallahi za ka sanin ka taɓo jarin jaraba.
Eh gaskiya ne jarin jarabar da ake waɗi haka ne ko?
kwarai kuwa ai ba faɗi bana ha me an niyyarka ko me kake mihi ha To hankali da kanki hankali da kanki wallahi.
kai bari in gaya maka sakanni na ki sakin ka in gwada maka ko me nake ha na ki sakin ka nice ku taba ni gidana To kin san yadda zai sai dai gama ki da mugayen aljanni.
ko me bai Sai sun gama da ke.
wallahi ka da ku ba mutane wuri mutunan banza mutunan yoyi kuma ina ladidi yanzu yanzu Shin wai me yake yanzu kawai za mu tafiya wakana?
da ke Me ya samu ladidi? Ya kamata in hamzarta in je in gane ta. Kai, ladidi diyata, ko da yake ban san ko me yasa in na kira ta ba ta ɗaukar wayata. Kuma Jeruma ba ta son ina mata magana. Hatta da babba abukiyar taramatu ta daɗe ba ta gane ta ba. Bayan na ga ladidi, sai in wuce in je in ga rahama. kai a gaskiya rahama tana da kuzari ga ta da ƙoƙari mutuwan yarinyar nan ce ta razana ta kuma jita-jitan da hangara ke yada sun karya mata ƙarfin gwiwa kai rahama tana da hankuri abdulaziz kananta hankalin shi ya tashi matuƙa ya rasa yadda zai yi
Tofa, ita iya za ta samu ganin ladidi a cikin lokaci kuwa? Sannan kuma, a ganin ku wannan take-take na hangara da take yi a cikin wannan likita, har wane mataki ne zai iya kai ta? Yanzu haka rahama tana cikin ɗaki ko hitowa ba ta yi. Shin za ta ci gaba da zama ne a cikin ɗakin nata ko kuwa? To sai ku kalkaɗe kunnanku domin ku saurari shirinmu na gaba rayuwa kenan.